إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والتاتي بي بنظرة تأتي لنا بالظفر ينوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول الله الله يا داود أموانا مقرنتا أولنا شكرا تا دبو da yi fitar dubu biyu da goma ko to kuma hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da daya to mun gode Allah farko shekaru kaman guda hudu da suka shige na biyu a cikin su tafsir ruhul bayani muka dinga dauka muna fahimtar maganganun Allah da shi shi kuma yana da shimfiɗa bayanai da yawa an samu wajen shekara biyu ko fatiha ba a gama da yan uwa suka ba da shawarar cewa a koma wa jalalaini wato tafsirin jalalul muhalli da jalalul suyudi shine wanda aka to muka fara da kuma bana Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya ba mu tafsirin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da laraba suka mai da shi daga kasir cikin littafi a cikin shi to alhaji lawan da sayyidi na shehurwar bara'u wayannan su suka ba mu wannan tafsiri allah ya saka musu da alkhairi sannan shehurwar na shehur hadi ya mana izini cikin karata shi sannan kuma kalinsa muhammad sa'id dukansu suka yi mana izini cikin karata shi to al'adar idan za a karanta tafsiri to sai an karanta muqaddama a faɗi mai tafsirin a ji ko shi waye ko ga matsayinsa cikin karatu ga matsayinsa cikin abu ga shaidar da malaman duniya suka yi masa to sannan kuma sai mutum ya san mutum ya karɓi littafin Allah kuma wannan har a irin karatu na boko yau wannan ya karba ba har ko mutum zai ɗau littafin mutum ya karanta ba sai ya je shaidar da farfin sosi da daktoci suka yi masa duk za a faɗa to kuma in ya ji haka to daga nan kuma ya san ba wani tsoro a ciki to sai ya ɗauka ya yi magana da shi to akan wannan ga muqaddama dan bayani akan shi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da yayi tafsirin to ga abin da su malaman duniya suka faɗa to kuma muna karanta to kuma daga nan sai mu faɗa a kai بسم الله الرحمن الرحيم القديم shine gabatarwa za a yi bayanin shi wanda ya yi littafi shi wanda ya yi wannan tafsiri shine a sheku alhaji shehi alhaji ibrahim ibn shek alhaji abdullahi dan wato alhaji shehi kuma alhaji abdullahi radiyallahu ta'ala lakabin su kenan radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare su to shi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu in ji mai kardama minan shaksiyati yana daga cikin mutane alharzatu ɗaiɗaiku allazina wa'anda sakharu suka hore ɗatatihim ikonsu liyashiril islami ga yada musulunci shakalan a hoto ma'ana a suran musulunci a zahirinsa wa mafmuna da abin da musuluncin ya kunshe wajauharan taron musulunci wannan rabo guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a hadisin da Sayyidina Umar ya rawaito hadisin da Jibril ya zo a cikin sura mutum ai da yazo ya tambayi manzo Allah abubuwa uku ya tambaye shi wamal islam na ɗaya kenan ya gaya masa ne tambaye shi wamal iman na biyu kenan sa ne tambaye shi wamal ihsan na uku kenan to kaga wa'annan na uku da aka gama wannan tambaya ba a tambayi komai kuma sai tashin kiyama mata sa'at to da mujibili ya gama ya tafi mai tambaya ya tafi sai manzo Allah ta ya tace ruku wa alayya ku damun da shi ku damun da shi aka fito daga masallaci ba kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwaya sai na Umar kuma fala bistu maliya yana dan zauna wani lokaci ne dan kafo fa qala ya Umar sai manzo Allah ya ce ya Umar ata diriman sa'il kai ka san waye yayi wannan tambaya din kuntu Allah wa rasuluhu alama Allah da manzon Allah ne suka san waye kaza qala fa innahu jibril jibril ne a taku ya zo muku liyo allimakum dinakum dan ya sanar da ku addinin ku a dai kaji addini waɗannan abubuwa guda uku islam iman ihsan idan mutum ilimin da zai sanar da kai islam wannan ilimi shi ake cewa ilimin da zai sanar da kai islam ma'ana islam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai sallah sai azumi sai zakka sai sallah sai zakka sai azumi sai hajji wannan ba shi ne musulunci bane wanda kuma ya kama shi ne musulmi to ilimin da zai sanar da kai sallah sallah ba ta yi wa sai da alala ilimin da zai sanar da kai alala alala ba ta yi wa sai da tsarki tsarki ba ya ilimin da zai sanar da kai waɗannan abubuwa to su ake cewa ilimin fiqh ilimin fiqh ilimin da zai sanar da kai waɗannan abubuwa da ilimin da zai sanar da kai kuma zakka zakka ya ka san nisabi sai ka san ga adadin da zai to ilimin da zai sanar da kai waɗannan su ne ilimin fiqh sannan ilimin da zai sanar da kai azumi sannan ilimin da zai sanar da kai sallah bayan mun fara zakka sai azumi sai hajji wannan ilimin da zai sanar da kai wannan shari'a wannan shi ake cewa fitu da razalabanta da duk maganganun da aka faɗa ciki to kuma malamai waɗanda suke sanar da wannan ana ce musu malaman fitu akwai shugabannin mazhabobi wanda duk a wannan bangare wannan islam kenan wannan zakirin musulunci kenan to sai kuma musuluncin kuma wannan ita ce rigarsa wannan abubuwa duk da aka faɗa to sai kuma ɗan ciki kuma da ciki shine imani to ita min da zai sanar da ka imani sanin tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tumina bil qadri khairi wa sharri to ilimin da zai sanar da kai wannan ko shi ake cewa ilmu tauhid ilmu tauhid ko kuma ilmin mukan da malamai suka kakkare wannan tauhid da shi ake cewa ilmul kalali amma ilmi wannan shine a to abin da ya sanar da kai wannan kuma shi ake to ilmi tauhidi ilmi kalam to shi ma wannan akwai gujiman malamai wanda suka yi kokari akan wannan to wannan ya ciki kenan to sai kuma ainihin gwaldin addini shine insani shi kuma wamal insanu al insanu anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta Allah kamar kana ganin sa ba ganin sa shi yana ganin ka to shi kuma ilimin da zai sanar da ka wannan shi ake cewa ilmu tasawwu ilimin sufanci shine ilmu taskiya ilimin gyaran zuciya har zuciya ta tafi da kyau har ta zama to tana bauta Allah kamar tana ganin sa ko ba ta ganin shi yana ganin sa to me zai wanke ta soso ko sabulu ko omo ra'ata a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shay'in saqalatun komai yana da samfaifa da ake goge shi da shi wa taqalatul hajji tambayar zuciya la ilaha illallah ko tambayar zuciya zikrullah ambatan Allah to shi zaka ji yake cewa sun yada wanda suka yada musulunci a shakalinsa a surarsa da kuma mafmuninsa abin da ya kunsa da jauharinsa kwantinsa ko ka ce a cikinsa da ransa da zuciyarsa to shi yayi wa sallatu suka wato dora ihtimamatihim wato ƙoƙarinsu alaru da ƙoƙarinsu alaru ya abu ta fahimtar ran addinin nan na za a ga wani su karatunsu da wanganin su kawai fanko ne ba ran abu to abu ta fahimtar ran musulmi na kuma kowa daga cikin musulmi din nan mu dinga fahimtar abin da za mu yi kokari a wajen karatu mu dinga fahimtar ran karatun ruhin karatun ba wannan baƙaƙe da wannan hayaniya ko malamin mai faɗa ko abin da ake mace ba su ne muradi ba ruhin karatun wannan imanin da karatun yake da zama shine abin wato kula da shi ala ruhi abu tarurinsa fahaman fahimta wata aliman da gangamewa ta ko'ina sun fahimta addinin ta fuskoki da yawa ta ko'ina wata alikan da zurfafawa ciki da zurfafa ciki ai har yake mana addu'a ma ولا يكن يشير الدين هذا محبنا بل اللب لب لب ما أبا ما أبا فاي كرقام الدين يا زما شيل يا بما سوي مبارك يا قاير قاير قاير وإن أبو جوا تبوك ووفقوا لك دعاء الدرس لخدمة لك خدمة وانا الدين شريعة hidimar shari'a addinin wa ɗariƙatan da hidimar ɗariƙa addinin sai ka imani kuma sai ɗariƙa ta za ta kuma fitar da hanyar ta rushudu rushudu hanyar rushudu kenan wa haƙiƙatan da ma'arifa kuma shi ko insani ko sai ma'arifa ta shi kuma za ta sanar da shi wanda haƙaƙu suka sanu imarani da abubuwan da addini yake nufi duk wannan abin da addini yake nufi abin da yake nufi ma'ana dai a san Allah kuma ya mai da kai zuwa ga Allah duk wannan karatuka da addinin mu yake duk wannan karatuka da addinin musulunci yake kai ba ma duk karatukan da annaba suka zo da shi da bishiyar da suka zo da annaba abu biyu suke koya girmama Allah da tausayin yan adam wannan suke koya girmama Allah da tausayin yan adam girmama don ka je kana ta girmama Allah kana ta sallah cikin dare kana ta abubuwa amma kana ta san mutane Allah bai karɓa ba idan kuma ka ne wa mutane kirki kana ta abubuwa kuma ka ji Allah ba shi ma Allah bai karɓa ba to sai ka hada guda biyu to wannan abin da yake nufi kenan wa a adabihi da kudirin da kudirinsa wa iha'atihi da kimtsawarsa abin da zai kimtsa masa ta haƙuƙan suka fahimci wannan a hakikance cancanta wata kallukan da ɗabi'antuwa da shi wacce sabon da sukantuwa da shi illa sai dai anna waza aliyar da tora hannu ala shafiya shi ya abu ta jiki shehu rabbi Allah ka tuna kai tarihinsa ta abul manali mai wuyan samu ne sai usulul kitabat sabida takaitawar wato rubutu wal katibi da mai rubutu wa ajzul kalimat da gajiyawar kalmomi wal rubutu da harafai wa shirhil qara'is da wato rowan nan na takadduwar alami da alkalamai biyu ruka an ta abir amsa sanar da kai shi waye anha a araba le alihi fa'idiya cika su zo da bayanin sa duka baki da wala qad masala ala alqurra'i yayi falala ga masu karatu masu san waye wanda ya tafsirin nan yayi falala a gare su aminu sirri sakataranta aminu sirrinsa الشيخ سيدي علي فيسا سيدي علي فيسا رضي الله عنه كليبا نفرقه فكتب في مقدمة كاشف الإلباس سيربط مقدمة كاشف الإلباس تعريبا ينامي سنوى بالشيخ الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه نسبا يبدي إيايانسا ومولدا يبدي غارين da aka haife ko haihuwarsa wa ilman yabadi iliminsa wa sulukan yabadi binsa hanyar bayin Allah wa sulukan da binsa hanyar bayan Allah, wa kulukan ya faɗi ɗabi'unsa, bilki ba faɗi, da ƙarawa ila sarki, bisa rubuta ba a zumu ƙallar zafi ba a littafan da ya yi, yayi littattafaka ana cewa wato saba'in da bakwai littattafakan da ya yi, raga to sai biya ka kawo yansa a ciki. Radiyallahu anhu Allah ya ce wa ila hadhihi al-muqaddamah bisa wannan bayani da ya dinna nuhilul qurra muke koma da masu karatu al-kirama manya su koma su je su nemi kashfin ilbas su ji bayanin da aka yi gunga mun yi in muna karanta a kwanci ko to su koma su je su ji wa naktabi bi hamuma mun kwanci da ita fi hazal mizumari a wannan sukuwa ta sanarwa da shi illa sai dai annal arba'a wal arba'ina sanatan shekara arba'in da hudu allati futilan wal karabe baina tariki hadhihi al muqaddama tsakanin hijrar da aka yi wannan bayani wal tihaki sheki da rasuwan shehu da haduwan shehu radiyallahu anhu billahi da Allah kanat mali'atan wannan shekara arba'in da aka yi da hudu din nan ba ka zama cike take bil ada'i da baye baye al-mutawwadatan abasa wa kalle ce bi tawfiki daga mota katari da Allah sahibatan mai jan ziyula hagezanta ne ala shiril karidati a kusa duniyar musulmi ma'ana wannan tarjama bayaninsa da aka yi na kashir islam dududu tsakanin wannan tarjama da rasuwar shehu ma sai da ya kara shekara arba'in da hudu ba dan karamar mai tarjama ba da an ya nuna kwarewarsa da karamarsa ya kamar ma ya su ji rayuwar gaba gida amma lokacin da ya kaddama bai wuce shekara talatin da wani abu ba shehu to amma ya ƙara shekara arba'in da hudu bayan haka to a cikin ban shekaru arba'in da hudu din nan fa abubuwa da yawa sun faru ko lokacin da aka yi sallama ma wannan lokaci ba a hajji ba wannan lokaci ba a tsallar gonan afirka kuma an shigo cikin afirka ba ba a tsallaka duniya kuma sai ya gane duniya duk da baki ɗaya ba to kaga baya tsakanin wancan tarjama da rasuwarta wato abubuwa ne masu yawa da suka faru da shiganta cikin wato duniyar musulunci ragama taba'udi an ha'iha sai mu za wannan na nisan sakannin duniya nisan sakannin duniya yanzu ka ce za ka tafi ka tafi China daga nan kada nisa ne nisan sakannin duniya wa su'ubati ijtiyai arja'iha da wahalan tsallake sasanninta nan ya sa ijikiya ijikiya ya ce sasanninta shin kuma ijikiya ne tsallakawa sasanninta fakana radiyallahu anhu Allah ya tada shi ya kasance hasiyata kyauta ce ilahiyatan ta Allah li kulli man yamshi ala qadamihi ka kuma tafiya akan kafafuwa guda biyu kama kana radiyallahu anhu kamar yadda ya zamanto Allah ya tada shi mun ta hatta tsawura shi shine karshen da kan mazaje duk inda mazaje suke sa an kuce nan wajen wamar malgayati shi ne abin nufin kai mutuka fi sa'iri majalati a shauran fagage na asajaya ɗabi'u masu kyau kana san ɗabi'u masu kyau shi ne ƙarsanta sai koyi da ita wal faza'ili da darajoji walinalumma bari mu tattaro bi amsalatin da yan dalilai yin zalika a cikin wannan la da bibil juziyati ba za ba ta isa ɗan kaɗan ba ma dalilan da za mu karo ba ta kai ɗan kaɗan ba ma a ciki a hara balle alkulliya ce ka zo da sai ga baki da ba fi mai dani a fagen ma'abbati soyayyar sa da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allati wata hiya hiya al-umud al-faqari ita ce kashin gadan baya li samarati ga ‘ya'yan itatuwan attaba'uli amfanuwa addaudi mai zarcewa bai na shek tsakanin shehu radiyallahu anhu wal alamul muhidi da duniyar da take kewaye da shi da duniyar da take kewaye da shi wallahi da kurcinsa da'iman kurcinsa bi siratihi da labarin manzon Allah sa da'iman a cikin faɗar siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wata hadisi da yin zance hira bi manakilihi da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan ni da yabawa da kadarihi da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kidarihi da gurbadan manzon Allah al'azimi mai girma fa hada wannan kana minhu ma la yati bi kalama alkalin da zai zuwa da girma wa shehu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da faɗan girman manzon Allah da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yu'athiru anhu kalimu wata kalmomi ba su iya fasara ba saboda haka ne ma ya kama maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasarsa sheka duk shekara duniya take tafiya ta je ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan na makarantu bayan wasiku bayan littafai galamiya ma galamiya ma da yayi tarihin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma duk ranar maulidi mutanen duniya su rufe ne ga gaskiya a su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma duk ma almajiran suke duniya ma shikenan ta ɗauki ma wannan haske shikenan ko ina ma ga nan ake yin tarurruka ake yin mawdi a zo a tazzon can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka faɗa darajojin manzon Allah wannan shi ne muradi ba wai da ba a yi mawdi ba amma da aka yi sunan sallar gani sarakuna sukan yi hawa ya ado ranar ko ko irin mu Kano ranar za a ce ana taku ta haraji raji abu ne za a mai da shi kamar bara ma ko ko aje gidan babban malami a ce wai za a leka rijiya a ga rakumi na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu da aljeri ne irin imani na su na wannan zamani Allah ya shauye ta to ba aka zai ba abinda za a zauna a maulidi a zauna a buɗe da addu'a a karanta qur'ani sannan a karanta ba'arin hadisai sannan a karanto labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faɗi labarin manzon Allah sannan a yabe shi a yabe shi a faɗi labarin manzo Allah a yabe shi a yabe shi a faɗi labarin duk wannan ababun godiya Allah ababun godiya Allah duk kenan duniya da dauka alhaja ka gani ma almajiran ka ne ga ma ya mu kowa da kowa ma kuma haka ake so alhamdulillah assalamu kuna ma shugabannin kasashen duniya ma gashi yanzu duk sun dauka wannan girma ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala man yuridu abu sa wanda yake so an ya fahimta shay'a da fahimci wani abu an hazal mawdu'i ga wannan fage na san mashiyar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girman manzo Allah da koya mutane girman manzo Allah san ya huda ila da wawi da shehu ko ba diwanan shehu din na asmaniyatu guda takwas wa qasaidil asma'i ya koma wa gwalagwalan waɗansu kasidoji allati tazunu suna nan kuma wajen guda bakwai din ko wa kanzu alkanzu kaga an fitar da waɗansu kasidoji allati wadda tazunu kullu min ko ta kasida dai a cikin wannan kanzu ta auri diwani da daga cikin diwanansa تزيل منها ديوانا تعود ديوانا كاملا تككي في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجن قوم من الله صلى الله عليه وسلم وفي مجموعات شئيره يقوم أتكمة التالين إذا مك تتري أبين ده هي جوا اللون na daga waƙoƙinsa da ya yi almuhammadi yadda yake ban manzon Allah a ciki sallallahu alaihi wasallam ma yutari bi sittata ala bi ana da baiti dubu shida da ya yi na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai yaban manzon Allah ne san akwai baiti dubu shida to haji mushrikuwa mun ji musali balarabe ne haji mushriku ya ce shi ko ya kirga baiti dubu goma shi haji ya fara to amma dai ga abin da aka rubuta a littafi sai mu dogara da shi ya ce baiti dubu shida kullu baiti kowane baiti ɗaya daga cikin dubu shida ɗin ta karau fi in ka karanta shi za ka ji wata sumau za ka ji wata ra za ka gani wata hisu za ka taɓa sai ashal madini fitar mai yaban a cikin ilimi yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa azmatul mamdudi da girman wanda aka yaba duk bai ji na ga salama kan sai ka ji girman mai yaban wato girman mai yaban da kuma darajar wanda aka yaba shi ne manzo Allah kamata masu da za ka ji wata silat wato kalitin saduwa wa ƙungar rawa da nisan wato ɗauruwa wa matanati tarabudu da ƙarfin nan na wato ike da ta tsaure wani hayar ta ƙaru da ƙarshen kusanci bain al-hadirai da tsakanin masoyan nan guda biyu almadi da yaban wal mamduhi da wanda aka yaba amma rihilatu amma ta biyoyinsa rilatu ce ta biyoyinsa tafiyoyi malamai galibi idan kana duba tarihin musulunci za ka ga malamai galibi sun yi tafiyo yanzu ne Allah ya kawo ilimi a ko'ina mutum sai ya zauna a gidansu ko a garinsu har ya zama malami har ya iya abu ta ku sai an ta yawo sai an zagaye duniya a je can a yi karatu can a je can a yi karatu can a je can sai ga malamai ma wani su malamai ma duk tafiyoyi ma su karar da rayuwarsu to kuma akwai tafiya irin kuma ta sufaye su kuma tafiya da ta nan ilimin amma sukan ce mata siyasa tafiya ce kuma ta tafakkuri da tunani a cikin halittocin Allah ta baraka wa ta'ala dan san Allah ta baraka wa ta'ala to an bayan Allah sun irin wannan to sai su rubuce shi na saro dan ba ku ne ban mariya galibin da yau shi ne ban mariya muka gaje ta a ciki to shehu radiyallahu anhu da ya fara tafiyar ya yi tafiyar sarilatul ula da zai ta farko sai ya yi da malamai suke zaman ƙwararsa rasan ya ƙwarewarsa kuma cikin rubuta waka adabi ba wa kowane malami ne iya kwarewa cikin adadi bai rubuta a wannan sai kwararren malami masu fannin adadi su da san me ake faɗa wannan abu to sai zama ma duk tabiyoyin sama ya rubuce su a wake kuma yadda za su kuma ilimi da komai na ciki akwai majmu'ur rijalat matattarar tabiyoyi ma da aka haɗa to shi ma ba ya haɗa wa'insu guda uku ba yana nan da tabiyoyin su to idan ka duba wa'annan rijalat wa'annan tabiyoyi da aka rubuta su wal anzamu da shauran asi wagoginsa da yake rubutawa wa majalisu da'awati da mazaunai na wa'azi da yake galibin rediyo ta zo shigowa a wannan lokaci an ta tsawai yansu wa'yansu kuma ta kakanni lokacin rediyo ta shigo sai dai rubuta su ake Allah ya saka wasu yau kali bakin ruwa galibi ya rubuta wa'yansu kuma yanzu idan aka ɗau littafin sa'adatul anami akwai littafin da suna sa'adatul anami nasa to za a ga wa'yansu mazaunai wato na wa'azzuka to da mazaunan wa'azzuka da yake yi wa majalisu da da mazaunan wa'azzuka wata wuce da faɗakarwa wani kudabi da kudubobinsa na juma'a ne na idi ne da shauran kudubobi kuma na muna sabobi kala kala ga su nan wannan sa'ili da wasiƙoƙi da ake wa duniya shi ma wasiƙoƙin duniya tana zuwa masa malamai na aika da tambayoyi shi kuma tana zuwa musu wafatawa da fatawoyi wallaci tarfake fatawoyi ne hukuncin a yi kaza a yi kaza sai ga wata fatawa ta ce guda muna da fatawar shehu ta kan salami akan salami din da tsari ne guda fatawa ce kuma da fatawar a yi karatu a qur'ani a rediyo da ya yi wa mutanen nigeria ita ma tsari ne guda to akwai fatawoyi fatawoyi kala kala suna nan littafai ne su ma littafai ne su ma to wal fatawi da wato fatawoyi wanda su ma an rubuta su suna na da fatoyi da ya faɗa majalis da awatu wal tawjih wal kudab wal rasail wal fatawa allati tattaji wanda dukkan da taka ku ne kulluha dukkanta duk wani abu da yake rubuta da fatoyi da mazaunan da dukkan su babban abin da suka tafi a kai mahabbat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dama duk karatukan ma zo ake koya mana san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abu ake nufi da karatukan mu su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mu koyi da shi yadda da kuma abin da ya zo da su wa tamassuki da ruko fi shari'atihi da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal itidai da koyi bi hadihi da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa takalluki ɗabi'antuwa bi kulli da ɗabi'un manzon Allah al-asiri masu girma din wanda Allah ya koyi naka da ala kulli azu la alamu adadaha ba wanda ya san adadinta wa madafa iliyatiha da wato iyakar amfaninta illa alimul ghaib wa shahadatu sai Allah ta ba masa lindari da koyi Allah shi ya sani to sai da haka ne ba ga sunnoni gaba daya yanzu a ce a koma wa kitabu sunna ina ma shehu ne ya shigo da shi kasashen sabida malamai da galibin su turu aini ɗan ɗan furu'a ne in ka za ka koma ta su asali ba ke kaza sai dai ce masu marabobin sun ce kaza masu marabobin sun ce kaza sai dai ka sun ce amma in yanzu cikin mu dawwalatu to in ka ji malamai sun ce cikin mu dawwalatu to suna nufin su bukari ka kawai ba za ka saba ba suna nufin su bukari to sai ta shehu radiyallahu ta'ala anhu ya koma kakkawo abubuwa ya soma mai da duniya kuma kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga ciki a koma wa kansu akulin da har ka ka yi tsoro da duk da baki saboda malikawa ne malikancin an kasu malikawa ne agurka malikancin an kasu sai da ake ga baki daya shehu radiyallahu anhu shi yayi littafi raful malani amman abaza wa rafa'a iktida bi sayyid al-anam yace to ga sunnan manzo Allah ne ya kawo hadisi da da komai duka baki da to ba kiyama sama da mai da tashi wayan suka ce jahilai suka ce ai kafiri ne su kuma malamai suka ce a'a har ya ike ya ce ba malike ne ba shafi'e ne ba ba malike ba ne ba shafi'e ne to abubuwa duk abubuwan tarihi yana nan cike abubuwan da aka da yin littafai da aka yi radio asindatul auzadi fisaddi an ahlus sunnati war rashadi duk abubuwan da waɗanda suka yi fada da abu ke gaba gida to kuma har Allah ya sa to daga nan sai ya ce to kunga ku ɗauko bukari ku dinga karantawa don aikin da ne mu ku dinga sani ina na tsoro nan fa ya aka ɗauka a gamajen a haddasa ma suke yi daga baki da to wannan kenan sannan da duk amurkan an tare sallah sai dai a fara da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kowa ya da sallah daga alhamdulillah fara ya ce Allahu akbar kawai alhamdulillahi rabbil alamin zai ɗauka to ka ka rawaito daga dan azum dan azum kuma ka rawaito daga imam malik shi imam malik ruwaya dan azum duk wanda ya yi bismillah a cikin sallah ya yi karahiya wani imam mali duk wanda ya yi bismillah a cikin sallah ya yi karahiya to karahiya fa wai in ma maganar haka take kai wayan an yi karahiya sallah wata basu ba aiko to shi imam mali wanda ya abu amma imam shafi kuwa yace ai ni ko duk wanda ya sallah ya karanta fatiha bai karanta bismillah ba ni ba shi da sallah a wajena saboda abin da yake hannuna na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na Qur'ani shi wani imam shafi duk wanda ya tada sallah ya bai fara da bismillah ko ya dau alhamdulillah rabbi shi wani imam shafi bai da sallah to yanzu ai kaga wannan ce yi wanda ya ba shi da sallah amma maliku ce yi karahiya ce to ana fara kai wani abu wanda ya ce aka da sallah yake da gaskiya ko ko da wanda yake karahiya ne yake da gaskiya to dan kai karahiya sallah ta bace kenan amma in wanda ya ce aka da sallah yake da gaskiya ba to ne jawo haka shi ɗan kasun lokacin da ya zauna da imam malik imam malik shi a nasa binciken da ya a nasa san da ya duk wanda ya yi bismillah a cikin sallah to karadiya shi a nasa to haɗan azumi ya taso daga wani imam malik ya dawo misra bayan ya dawo misra shi ke nan ya zo ya zauna imam malik yana nan kan kasa sai Allah ya haɗa imam malik da imam nafi'u wannan mai kira'a din nan warshu an nafi'u zalla ta imam nafi'u tabi'i ne babba ko malami amma sai ya zama almajirin imam mali wajen karatun shari'a shi ko imam mali ya zama almajirin nafi'u wajen karatun ulumul qur'an to shi kenan sai da imam mali ya tambayi nafi'u wai shi wai imam nafi'u wai ne kuka rawaita ne a bisa bismillah a cikin sallah sai ce ai ma abin da muka rawaito wajen manzo Allah al-jahr biha shi an bayyana ta ma hakan misali yanzu Saudiya ba wai ba ta yin bismillah bane a sallah suna yi amma su kuma asirkawa suke su kuma aka sa suke sai kaga galibin samani nan namu masu kwaikwayon saudiya su da sun daya ba su bismillah ba sai ka fara alhamdulillah rabbil alamin suna yi su kan amma asirta ta suke yi imamu na zai ko yace muku abin da muka rawaita aljaharu biya don haka imamu ali karam Allah wa jawo sai na ali shi ko sallar asirce ma dan ya nuna bismillah fa dole ce sai ya ce bismillahir rahmanir rahim kowa ya ce ya ce bismillahir rahmanir rahim to shikenan duk da gashi wannan karatu ya bayyana amma in ka tsan ka dauka a wannan lokacin to fa duka ga ci wajen malamai a wannan lokaci yace ka canja to shau yake da karfin da yake to duk malamai kowa ya koma a bismillah an faida an faida za ga ita ta da sallah sai ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a wanda zai fara sallah ya ce ya fara kawai daga alhamdulillahi rabbil alamin to saboda azai imam shafi ba sallah a fara da ita ba to yana daga cikin wannan kenan sannan kadi kamatu salatu kadi kamatu salatu galibin mazalatai kadi kadi kamatu ne suke faɗa kadi kamatu salatu ɗaya to wannan ma yana ta abu da shehu yayi fada sai ka ci ɗalibin masallatan wasu kawai da karfaira su kawai da karka mata salati karka mata salati guda biyu ne haka dai wato ruwaya ta ya sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to da tsayi da ke mu da sun da wata ke mu shirme ne ba a da shi to ko fin malaman zai ga babu da shi ke ne da shau ya zo da gemu da kuma aka yi ta abu kai zama zagin yan faida da gemu yayi rawani idan sai dai ko sarakuna ko kogobi tugo a yi amawali irin wannan rawani namu na kasar hausa amawali amma dai wannan kadisi ko wannan kwarwa irin na manzo Allah su sunan da ake faɗa wannan shi ya kashi a kake tsoron komai abubuwa da yawa wanda tsoron a wannan lokacin wani abun malaman su sani shi amma ko tsoro ka saba ce ka kusa dan asu ilimi ko ka kusa imam mali ilimi ba za ka yi a wannan lokacin yanzu a wannan lokacin ka je ki sakkwato ko ka je ki Kano ko ka zo Zaria ka ce ka zo musu da a komawa gaban ruwa a komawa usulu haka to Allah ya kawo haka to aka yi ta faɗa ba aka yi ta cin duka ba dan ya abubuwa da yawa wanda ma a kasa ma amma duk suna da albuta a tare Allah ya maida al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sunnonin manzo Allah da abubuwa da yawa kuma kan mutum ya lokaci wanda duk yin Allah da a tarjama su wannan tarjama ba kuma laraba ne ba suka yi sama to ai ba kake wanda a ce bai san gongu ne to da irin wannan to dan haka su sai su suka sa masa ma mu da kasa Afirka da suke so suna aiki bi ne ai gausi ne a su suka ce shekar Islam ai shekar musulunci ne duk gabaki daya daga cikin da ya kaka shekar musulunci ne wasallahu ta'ala anhu wa amma munawa atihi amma gaba shehu ishatta ta sahibi ga shau ga dukkanin kungiyoyi albati na barna na barna wa dalali da na bata aikin kana masdar ko daga ina ta zo sawa'an dai kai ne tasarrafa ka zo mana ne ma a tanawatin istimari ta biyo fatar tura mulkin mallaka ne ta zo kasar mu albaki maki sharti azzalimi allazi zalla shekwa da shehu ya zauna ya zamo radiyallahu an Allah ya shi shaukatan kaya ne shi mukahara batan mai shokin wanda take sandarar da shi mai fitit mai shokin mahmumatan mai jabi muta'addidatal ibad ibri wato mai kai mai tsini mai yawa muta'addidatan fi halqihi al-kabisi wanda ta kade a wuyan tura mulkin mallaka sai ya dan shi wato samun yancin kai ma afirka na sanin yancin kai da taimakon da rafi Allah ko wata kasa shi ya tsaya da masu yancin kai na Ghana shi ya tsaya da samun kurma mu ba nan Nigeria shi ya tsaya da dukkan su dan da jirgin ruwan mu ma ya tafi za a karbo yancin kai a Ingila wajen sarauniya sai da jirgi ya tsaya a Port Gambia sai ya fito daga Senegal ya zo ya musu addu'a a Port Gambia rafi Allah ta'ala sannan ya koma sannan da suka je wajen sarauniya suka karbo yanci suka dawo sai da suka kuma tsayawa a Port Gambia sannan ya zo ya kuma musu addu'a sannan suka ce suna kiran da ranar 1 October ya zo da shi za a yi bikin yankin kai wannan ragowar su suna nan su mu diki dikin ba su suna nan fara ragowar su wanda duk wannan magana hawa wai kin kace ake yin ta ba wanda duk ake wannan abu su wato an masa ni din nan ya zama su ne su su din nan ma ga su nan gaba da manya ba duka su nan suna nan ba duk sun san irin wannan abu ake to ya tsaya wa shi kaya ne radiyallahu anhu a wuyan turawan mulkin mallaka kaya kuma kaji wato abubuwan kayar mai shokin mai tsari mai tsini kala-kala aka yi kabe musu a wuya. To, wata wa'an daidai ne, likita ba wannan sharri na tura mulki mallaka da ya kuranyo mana ya buya fi halawiya ta a cikin alawoyin a tafshiri bishara ta kiristoci, tsaron kiristoci da suka zo suka zo da wata bishara da alawoyi amma shakki aka zo a cikin alawa dabi ne a cikin alawa suka yi asibitin musha asibitin warkar da ido da waye kuma da abubuwa ne gashi nan aka ce ai zo a ce a gyara afirka ai a taimake ku sai kenan to sharri ne a cikin alawa to abin da ya zo mana fi halawiya a cikin alawoyin ba wai ana nufin alewa wannan ba kinaya ce a baka abu mai daɗi ba nan ko daji ne wa kashar da fa'ida min jiwa wa ruba maka masakin shago mina ko wa inda summa fi takami ko da bin yana nan cikin roma to alawiya ta tafsiri wato da dada kan nan na yan bishara almasihi na kiristoci almutajjini mai sa mutane su zama tumaji ba ya mai da wanda suka ji tumaki ba ba san dare da su ba allazi zalla wanda ya zauna ya yi yana wato kai mutane idan ta ariyati abu sa ya tuɓe wa mutane albashariyar jin su ɗan adam din nan ne darajar nan sai adam da Allah ya ba su da kaji su shike nan sai mutum ya zama tumaki ya zama ba ɗan adam ba min kiyamin insaniyati ya cire ba kima ta ɗan adam din na wala kad kazan na bani adama ya mai da mutum yanzu irin wannan irin wannan abubuwa na black america ina da duk kuma tura nan da wanda suke ta wai sun waye din na wayna ai kaga da ban shine wannan abubuwa a tafi tsirara a yi ga kaya a yi wa wai shine an zama dan binni ai wannan an cire ma ɗan adam da jin kai ɗan adam ne mai girma wajen Allah kalifan Allah an mai da kai dabba an mai da kai dabba wata adatul hayatai da wato tsilan nan da arzikin nan na rayuwa guda biyu al'adilatu rayuwar duniya wa al'adilatu rayuwar lahira wa sawa'an daidai ne taraddadat wannan maganganu irin nasu ya maimaitu min fauki manazirin ilhadi akan mumbarorin kafurci wal wasaniyati da bautar gumaka almasiyati wanda ba sai akwai Allah ba sai dai a ce akwai ne ta tsirashi kenan su kaburai ne na ba Allah sai na sai sai kuɗinki ko ba su ma masu wata kuwa sun ba su ba Allah wai wannan dai dan kalibi din na dan wannan tsani haka da aka dan wani abu shi ki dangalace da kuma shi ne kuma Allah ka kaza a'udhu billahi minash shaitanir rajim almadiyati yau a bauta mata kawai sai dai ka ci sai dai ka sha sai dai ka rayuwa sai dai a gina rayuwa amma ba zancen Allah allati tas'a wanda take tafiya ila tajrid azam makhluqin idan ta tsirai ta mafi girman halitta lillahi ga Allah shine dan adam misali ba su takawa daga wato yikan nan ta tsoron Allah wal iman da imani sai kun bi sahudan ta daura masa azubanan ta daura masa wato keji wato road road duka na karfe keji din hadidi na karfe mansudatin wata aka sake ta bil hamajiyatu da watsewa washirafati da mummunan ɗabi'u ɗabi'u su lalace wa kafa suki da cewa lalacewa ma'ana wal insibali da kasantuwa ya al'umma a cikin girman suke amma tun da mulkin mallaka ya dawo kuma duk aka mai da mutane baya mala da zalunci da duka din aka yi duka aka yi duka kuma aka yanzu ya dace ba dukan afirka za a yi ba a yi mata ai akwai mafaɗaita tun da talaka ne a dinga ba su dabin a cikin alawoyi mana haka dinga da farkon shigowar taba kasan nan yamma farkon shigowar taba kasan nan a yan wata bata a yan wata bata ta karfe ta shigo tabar in ka buɗa ta karkashin tabar kwabo guda ne a karkashin tabar a wannan lokacin na aka samu kwabo kwabo guda ne da a karkashin tabar shi ke nan malam kai ba ka san kwabo ne kwabo ba sai ke nan kowa ya je wani ya ce to ai bari je su yayin yadda saban dauka ba to tun yana yaro haji to sai ya sha mana wata yara da so ba shan taba a sani a wani sun san da ake cewa kwabo ne a cikin kwanciyar taba haka aka dinga sa shi kenan hankula hankula ya san wani zai shan taba hankula hankula hankula haka dai haka kuma shi ma farayen na taba wa'inda suka shigo su ma suka dinga sa kyautoci ana kyautoci a ciki kyautoci a ciki shi kenan kaɗan kaɗan to yanzu za a sama komai ba kai za ka sa kuɗin ka kafiya kuma mutuwa ce kuma sai yanzu ga yana ana sa ministry of alien health kuma ma'aikatar wato lafiya ta ce shan ba wato kuma masifa ne ba mutane za su halaka to me yawa ka ake sha yasa ake ka ake sha to haka ba aka dinga yi ko aka dinga yi a kawo kawo abu rigar ƙarfe sai a lulluko ta da ciliki da koyanta komai kai kana mun da an kama goyon nan ko rigar karafuna ce kumbanu wato rigar rotuka ce keji ne na rotuka a ciki wa sawa'an daidai ne kuma azafata muttakinatu sabuni wato kuma da abin da ta yarda shi wato mai tumfikan hayaki wani abu kuma su kuma musulmin wani abu to ba za a nuna musu kamar musulunci wani amma sai a sa musu shakka sai a sa musu shakka a cikin musulunci waɗansu abubuwan cikin musulunci na su ga dan musulmi ka yi magana wani abu daga cikin yana ce kai ai da fara ce ba imani bane yana sa masa shakka shi kenan an bashi da fanfan addini ba ya ku an kwace wannan fanfan ba ya an kwace wannan fanfan wannan kinaya ce mutta kinata suruhu din nan wato mai hayakin karji wato kinaya ce ta bacin abu allati yazbaru biha wanda yake rambata da ita alminkiruna masu inkari almuhaduna masu yin gaba li kulli man yartaquhu bis sama'i ga duk wanda ya haɗa shi da sama ribatu akabin wato ɗaurin nan na karɓa wato akabin ɗaukawa a na'in da karɓa min rusulillahi na daga annabawan Allah shi kenan sai su ji za a yi magana annabawan Allah zai sai ai da Allah za a mai da mu gida dari a bari wa auliya shi da in za a magana wajen Allah shi kenan sai ai za a mai da mu gida dari da a wannan ai dukkan fara ce ba ba wani abu ne wa salihil ummati ya mutanen kirki na ruwan musulunci ko wannan addini yana da mutanen kirki yahudawa ma wato yahudawa da abu suka yi mutanen kirki wanda mutumin kirki albarka ce ta annabinsa to in fadar Suleiman an samu allazi inda hu ilmu min alkitabi asuf ibn barkaya irin fadar Suleiman idan fadar su zakariya an samu irin su maryam annabi ya bace idan an samu irin su zurkarnaini idan an samu irin su kazuru wayannan duk mutanen kirki ne wanda su an same su albarka annabawansu idan nan Muhammadu ne ba shi da albarka da za a samu mutanen kirki a cikin al'ummar sa ba kaga wato haɗari ne ba na wasa aqulu ina gaya mu inna munawa ata shaykh ibrahim ga ba shaykh radiyallahu ta'ala ibrahim radiyallahu anhu bi hadhihi al-fasa'il ga wannan kungiyoyi addani ati kaskantacciya kana ta kasance iya ita ma wannan gaba ukrawa to eh ita ma babba ce fi mun ta'aludu da karshen sarari take wa shaja'ati ba sadaukantaka wa saburi da asarari kowa ya zan shi maki kafurai ne kowa ya zuci makiyin wato wanda suke su su ɓata addinin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kana ta sa'isu istighmari wato ta sa'isu wato kunnabin nan nan munanan makidoji din nan na mulkin mallaka bai zamo ba bai zamo ba ga shehu radiyallahu anhu wa muqayyitati da kisan mummukan mulkin mallaka da kisan mummukan na nasu wa kudatihi da wato shirye-shiryen nan nasu na kullum dai su shirya wa addini dai mugun tanadi annajiyar na wuta ita kawai ta zama ta kuya ba alaihi gare shi rafi Allah ta'ala wa kana ya kasance yukuliyu alaiha yana bin kayan ta ka'iman kowane lokaci yana kusa farke yake da su ya san me ake ciki wai haziru ma kuma yana tsoratarwa a gare ta kususa balle idza ma ta'allaka al'amru idan lamarin ya rataya bilmasaki dini cewa za a shafe addini an kawar abu da nufin abin shafe addini to shau ba baci ba kenan sai an ki an kori wannan abu wata ba suki da tsakin alkulki da dumuka an sa abin da zai tsaka ɗabi'an mutane ne wata hadini tsakali ko kuwa wata wayewa ne a aje kasar turai a zo da wayewa wacce tsaka tsaka wayewa addinin musulunci ce tsaka ci gaban addinin musulunci ce والاستئباد da bautar albashari bautar da mutane to in fa a wannan dai fa ba a baci kenan shehu kuma sai yayi maganin abu wa amma giratu amma kishin sa ala bai zaci din amsa asalin addinin nan ka adafa shi al-islami na musulunci wa difa'uhu da karewarsa al-mustabi na sai dai a mutu an ta'ila a hakami shi a ce a fata hukuncin shari'a sai dai shehu ya mutu fa amru wannan lamari ne a bahu na shamsi ya kurana fitowa wani amsalatu zalika yana daga misalin abin da zan kawo ma na wannan ta arzuzu wa gona kusan shehu da yayi fi ahadin mukuta marati a kusa ɗaya daga cikin taron rabidatul alamul islami rabidatul alamul islami da cikin makar mukarram wannan shehu ya kafa ta sai dai saboda shehu sai san shura yake ce uku ta'ati ya daga cikin kwamitin da suka kafa ta ma wallahi ya kafa ta wato fasilatibu da tambayoyi da aka yi masa da duk abin da ya faru yana so haka kama rabidatul alamul islami ma'ana ita ce helkwatan musulmin duniya ba ba helkwatan larabawa ba kadai yau yace addinin ba na larabawa ba kadai a shigar da kowa da kowa to aka shigar da kowa da kowa kuma malaman duniya da ko'ina to ya zama to sai abin da ya samu musulmi da abin da ya taso sai an taru yana daga ciki littafin shehu sadilu salam bi ibtamil maqami hukuma da aka so ma gyaran harami din nan aka so ma gyara harami din nan sai hukuma ta ce to yanzu yaya za a yi da muqamu ibrahim ne muqamu ibrahim ya dan kusan matsar ka'aba yanzu ga mutane sun so ma yawa idan ana dawazi yana mabe mutane ya dace a tambayi malamai a iya ɗauke shi a iya ɗauke mu kamar ibrahim to ai kana tunda hukuma na da ko ma aka zo aka yi taron malamai to ko wani malami sai zo da ɗan rubutunsa ya ɗaga kawo ƴan kujoji to a iya ɗauke a iya ce wace a su wannan ba magana ba za ta dawa ce wace so sai a cikin wani zuwa su sai wani malami ya ce ai abin da zan ce a ɗauke shi ai ba annabi ne ya ajiye shi a nan waje ba sai sai na umar ne ya ajiye shi a nan waje sai shi wace to a bani izini ba za ka ba kai ce to idan Umar ne ya ajiye shi a na wajen akwai hannu irin na Umar yanzu da zai dauke shi daga wajen da tambayar ka akwai hannu irin na Umar da zai dauke shi a kai yake ko to yake ne to a cigaba da magana zan zo da magana ta kuma to har raka abun kallon mutum ya ka mabu har a ƙarshe yake cewa da sarki to sarki yanzu mukamin nan wannan mukamin Ibrahim din nan an ce wajen tsayawa annabi Ibrahim ce yanzu ka dauke shi kai wani waje a sunan da ke nan mukamin ko sai ko ko mukamin wa mukamin da sai aka dinga dariya aka dinga dariya sai to ni ko ban yarda dauke shi ba waɗannan ginannuka da suka cika haramin zai amfanin su rijiyar zanzan ga gini a kai wannan tun kafin haramin ya zama yanzu ne wanda ya san haramin zai ce a ina waɗannan abubuwa to haro littafi zai zai sabili zaman lafiya cikin tsayin abin mukama ibrahim din nan inda take ya kawo abubuwa a ciki to suka yadda amma akwai labari a ƙasa ake cewa sai a bayan fage suka yi suka ego burkiloli suka ce su gwada ganin sai ya ɗaukuwa burkiloli zuwa suka auna suka ce wannan an janye shi ɗakin ma zai jawo mu an janye shi wannan ɗakin ma zai jawo sai ya kare abubuwa wato da yawa in dai abin da zai taɓa wato addinin ne to shi ne wato amsila wata fahu da wato kare wasu almustami na sai kai a mutu ga a shari'a wannan ya fi rana fitowa kamar yadda muta to to wannan wato a ranar da alamun islami din to nan musulmi da suke taruwa to shi kenan wani lokaci sai aka zo wannan lokaci suka ba shugaban ta ce a akwai wani mutumin Pakistan sai ya ce shi ya zama shugaba a wannan lokaci to har sai ka tafiya sai tafiya tafiya tafiya kuma har Saudiya ta samu kuɗi ta samu fetin gaba gida da malamai ma daga misra ake kawowa da malamai da rigar da ake lulluɓa a ɗakin nan su da suka san na daga sille ta duk daga misra ake kawo sai da ta samu kuɗi sannan kuma ta so mai da kanta sai da aka so a gauza yaki ma tsakaninta da misra akan misra ta ce yaya ta ne wa ɗakin allah riga za a ce ba ce ba sai da dai mutanen duniya suka rawa suka sanin sun da saudiya ta yi kuɗi kuma an samu fetur kuma an raba fetur din nan an buga wa ka'aba na ta rabu an buga Qur'ani na sarabo an buga masallacin Allah na sarabo an buga masallacin Annabi na sarabo ba kuma yi kana kuma yin ga masa bika dan da ne ga gashi an samu kudi kana aka ba ba irin wannan taro ne a irin wannan mutamarat rabitatul alamin allazi kana min bainu bunudi ya daga cikin abin da aka zo za a tattauna a kansa a taron na fai kore hukumin riki hukuncin bauta fil islam wai aka rubuto a zo a ce ba bauta a musulunci musulunci bai san ma'ana magana bayi bai san magana bauta ba to aka aka aka ako wannan aka zo za a yi magana wannan wato a ce ba bauta na fi hukumar rike bil islam kore magana bauta a cikin musulunci bari dai kana kafi muhawalatu wannan kokari min ahammi sakarati jadwal al'amal mu shine ma kashin bayan wato wato magana da za a yi kamar ma shi yasa ake tara a yi kokari da dan a nuna turawa mu musulunci ba a zalimi bane kaza kaza a ce ai ba bauta duk wanda ya magana bawa ko magana baiwa sa aka din shak daga ne sai ka ba a cikin musulunci bane shin dai kada wani na zo ne to shikenan falan ma kana ahadul mudakkili falan ma kana ahadul mutadakkilina yayin da ɗaya daga cikin malaman da bayanin sa ne to a sauri yayin da daya daga cikin malaman da bayanin da ya zo wai zai kawo dalilai da zai nuna wa jama'a cewa babu doka a cikin musulunci mutadakkilina innan rika to sai yana magana sai ke kai wannan dai abubuwa da na kawo muku shi zai nuna kusan innan rika cewa bauta lam ya subut bil islam wa musulunci ba a musulunci bai tabbata ba a musulunci bil islam kara abu shan sai shau ya man a ce kiriya kake kiriya kake ya man a kara abu ya matsawa ce kiriya kake bi nususul ayi sanai da zuwa mata ayoyin bauta ayoyin bauta ayoyin bauta ko ma malaka sai aimanuku ko abin ku ai ko mu ba shi ba mu ji wa ko abin da hannun ku ta mallaka sai dinga zuwa ma da ayoyin bauta wa amalin rasul da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi bauta yayi baiwa manzo Allah yana da mariya tilkiya wannan ba ba ta aure bace annabi sayyidina Ibrahim ibn Mu'azzam kan kan mariya tilkiya ce wannan ta aka ce ku yanka ce ba bauta sai zuwa to manzo Allah ya abin da babu a cikin addini kenan kaga وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم أيك من ذا من ذا لا يبوتا وعمل يا يا يسادك وعمل الصحابة أيك الصحابة الصحابة نتوقع كون نقال جينا دبي وسا يك سادوا ديتا كم يا دبي تسكي مال تسكي مال أيك وعلى البيت يا إنك دم ذا الله صلى الله عليه وسلم قال بيتنا دبوا قال لكم أنت بدك تشوف ولا أنا بيك جاي أنا بايني جاي أنا بايني توي إذا ما جت أنك أنكاو سوي لا ربع أم وايني laraba gaba ɗaya ‘yan waye ne wannan larabul musta'ari ba ɗin nan laraba ismaila ne bayan ismaila ba ne shi annabi ismaila ɗan waye ne ɗan hajara ba ne da hajara da saratu wace ce waye ba ta aure waye bai ba saratu ce ba ta aure hajara kuma bai wa annabi ibrahim duka ai laraba ba gaba ki da laraba ba gaba ki da da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan biyar wa qala shehu yace fa in kana yuridu in kana so ka ce annal islam musulunci ahabba ta'alir yana so a yanka bayi towa an kam haka musulunci yake su da haka duk wani su laifin in mun yi sai ta yanka bayi fa tahriru raqaba fa tahriru raqaba da yanka bayi wa hatta musulunci ya kwadaitar da mu alal itika abu ba mu dinga yanka bayi mu dinga yanka bayi a kawai idan ka zo ka faranta wa turawa cikin ka ce wai ba bauta a cikin musulunci in kai kana lokacin musulunci kana so yan tabayi to wannan ka addini ya ce fa tahrir raqabatin a yan tabayi wa fakku raqabatin a yan tawiyaye wa gairuha da wa'an da wa'an sun ayoyin nan fa mafhumu wannan an fahimci maganar ka wa in kana maqsudi in ku abin da kake nufi min haza a cikin wannan magana ka adamu subutu bi wanda ce san ba bauta a cikin addini fi shari'a a shari'a mu al-mutahharatu li sarki inna mu la nafhamu ba fahimci wannan magana ba ni nususul ayi sani da ayoyin qur'ani ga su a hannun ya za'i da su wala hadisi da hadisan manzon Allah al-musarrah wa da ta fada kuru wa amalin nabi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta qariri da tabbatarwarsa a amana sahabata aikin sahabbai da likin sirqai likin sirqai da cewa sun bautar da abu sun yi mata sun yi sadaku duk mata kuma annabi ya gansu kuma bai ce wani abu idan an kada har shau ya ce masa fa inna baina in ba muka in muka kore su buta suke tabbatar da ba bauta fil islam a cikin musulunci azabuna za mu kore abuwaban kofofin ilimi na addini na muka siratan masu jira min kutubul hadisi wa cikin littafan hadisi wal usul da littafan usul wal fiqh da littafan fiqh wala yaqumu alayhi dalil ko wani dalili da aka kawo da inda masuda yanzu sai na gane magana ka a takarrubu so kake kai kusa ni kusumul islam ga maki musulunci so kace ka burge tura ko so kace ka burge tura shine ka zo ka tsakiya mu zaka to ya babu ta cikin musulunci so kace ka burge tura ko bil ni kusumul islam ga maki musulunci fil amr a cikin wannan lamari kamar Allah ta'ala to bari in zo kace ka burge tura wallahi za ka burge su ba Allah ta'ala Allah ya ce wallan tarza ankal yahudu yahuda ba su yarda da kai ba wallan nasara wallan turawa hatta ta tabi a millata sai ka ba addinin nasu wai dan dai ka dan yi kama da su amma rabin ka su rabin ka musulmi ba ka birge su ba sai ka bin musuluncin koko shi ne ka birge su sai dai kai daya amma ka ce wai za ka zama munafiki mu zama bina wai na zalika rabin ka ba su ne rabin ka su ko na ba su yarda ba ai dai ka zama su gaba daya kuma ka dawo mu gabaki daya faman aka gaba da haku wanda gaskiya ta kusatar da shi fala rajiya ka Allah ya yarda da shi ko ba zai yarda ba ba zai yarda ba in ka je abin da Allah ya yarda shi su shine ba yarda da shi ba to ne zaka fada musu ka burge su zaka bar na Allah ne kai ko kai aka so ma idan an kada har yace masa fa kaunul garbina kasancewa turawan yamma al-musta'milin wanda suka zo suke mana mulkin mallaka alkufari kafirai kasancewa su yankuna wadda suna kore ce ba bauta adama kanu bayan sun zamanto da su ne yadda biruna su suke siyar da bin harari a su suke kasuwanci duk wa'annan bakakin da suka je amerika da kaka suka je a tambaye su da kaka suka je a bayan afirka wani aka kama su ya'ya ne wanda an ga mutum za a fige kawai a daure a tafi da su tekun da kan akwai kwane mun je mun gano mun ga wajen su ma turawan suna su ma yan blackpink america suna zuwa wajen za ka suna kuka mun ga kwanan inda ake tara bayin da maruruwan hajjar wajen yana na ambaci na tarihi mun je mun gani da maruruwan da ake tsatsaura musu akwai wata irin yar koba ta waya in dai aka ci komai kaurin mutum haka za a cusa shi da duka da komai to in ya shiga teku ce a gabansa ba zai iya fitowa ba kamar irin tarkon nan na bera da ake wanda in bera ya shigo cikin wayar to ba zai iya fita ba abin da ake musu duk wanda aka tafi da su da aka tafi da su sai an tusa su an tusa sun iya fita cikin waya to sun fita ba a ke tafi kenan to sai jirgin ruwa ya zo a cika su haka za a lafka su fa mata da maza fa a lafka ai suna bina bine suna nuna ko suna bina bine suna nuna haka za a lafka su wayan suka bin aje amerika masu mutu wayan sun fi sun mutu labin aje amerika abu ba ba ba ba george washington ba shi ya ce a ɗauke bauta ba ne zamanin sa ne aka yi juyin mulkin juyin juya halin cewa a bar bauta din da da koma to kuma shi ke nan yanzu dai dan sun tuba kuma shi ke nan zai zo sai ba mu ta cikin musulunci bayan irin yanda musulunci girmama ba ka ciyar da shi abin da kake ci ka tubatar da shi abin da yake duk abin da manzo Allah ya ba wa sabida girmama bawa ma da iyayen da suka gano shi zai bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga yawa mai gidanka Muhammadu ya faɗi ko nawa yake so mu biya kai ɗane ba bawa ba suka gaya annabi Muhammadu ga wannan ɗanmu ne ba bawa ba in ka gaya mana ko nawa kake so mu biya manzo Allah ya ce a ba komai in ya zaɓe ku da kayan a ce kun ga komai bana yin tashi in da Allah ya ce wallahi ban zaɓe su ba suka ce ka zaɓe shi ba ka mu so ka zauna bawa da karimu kana ta ya ce wallahi in zauna bawa annabi Muhammadu ya ce in tafi in zama ɗan in tafi in zama ɗan suka ce to ka lalace ka lalace ina Allah kuma shi kenan suka tafi annabi sannan ya fita yace to shikenan daga yau zaidi ya zama ɗan muhammad daga yau zaidi ya zama ibn aka dinka cewa zaidi ibn muhammad ko manzo Allah ya neman maka Qurayshiya Zainab binti Jahash ya aura masa to har sai da zaidi ya kace shi abu sai ke zama yake lafiya ita tana ganin shi da bawa ne amma yanzu ita ya kuma ba Qurayshiya a aura bawa sai bijira ta sai ya zo ga wannan wannan ce hakuri ya hakuri har sai ran ya take ta daidai yanzu duk mutumin da ya kama karan masu daga kace ya sake ta duk mutumin da ya ce malam ta tada ne kace ya sake ta bari ran ka gumu ta gumu ya da ya ce ma na sake ta to zai ji duk in ya zo ya ce da mazala sai mu ga sai mazala ya ce an fika da kazo duka sai kina ya ce kai hakuri lannan da zai ga wallahi na rabu da ita mazala mazala ya to Allah ya Allah na ba hada kowa da rabansa Allah ya ce falamma abai zaidun min hawa aran zawajina Allah ya ce to kana aura ma Muhammadu mutum kenan ba sai aka soma a ta ji yana cewa huduman alaikum ummahatukum wa kaza wa kaza wa kana wa ala ila abnaikum wa ala ilu jama'in ayyanku ta ji ya haramta ma sai aka kashe shi ya aure mace ɗan sa zai to kuma sai Allah ya ba ta ma magana ce ma kana Muhammadu aba a hadin a wallahi ba uban kowa bane ba ba uban zai bane utuhu li abahi kabiyo a kira zai da uban sa da baki daya shi dai ikiwani kuma wa mali kuma wa mali ku yan gwanku to ka ji yanda musulunci yake gina wa bayi sauran musulunci wahalar da su ya dinga yi kamar yanda su yanda ake so a birge din suka yi ba a kun to wasu yalla ta'ala ne masu ne yake jiruna suke kasuwanci wajen a halaji da ƴaƴa ala annahum abkacewa su ƴaƴan nan azizun bayi ne bi mujarradil hawa dan san rai kawai da la yu'assiru fi hukumi shari'ati da ba shi da tasiri a cikin hukuncin shari'a wal qawaid diniyati da kaidodi na addini wa wahyi sama'i da wahayin da ya zo mana daga sama in wahayi ya zo mana da sama ya yadda da abu ya romu da wani ya yadda da shi ko wani bai yadda da shi ba amma ilhadu shuyuhi amma kafircin yan kwamantancin rasha almajiyu wanda ba ta yadda da Allah ba sai nesha sai dai rayuwa kawai wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da yake kashe mu sai dai mu ko ba mu mutu awa wani Allah kai to wa zai rayu to sai ka tambayi wannan to dan jini ne yake mutuwa shi ba to ba ya mutu ko bai hada su ma almadiyu wato na mata ba na ruhi ba wa tajjinu da zama tumaki dabbobi alwasaniyu na masu wata gumaka algarbiyu na kasashen yamma fama ba ce a shehu shehu bai gushe ba ibrahim sallallahu alaihi wasallam yana karere a sasu kuma wato fandisan shi alhasha wato rauna wayu haddinu yana rusa sarha kuma rukunsu almunhara wanda da ya kusa rushewa bima awilil imani da dugoki na imani alkawi mai karfi arrafiki kafaddin billahi ga Allah wa rusulihi da ma'aikan Allah ashabin nubuwati ma'abuta annabta asamiyat mai girma wa risalati da aike da aike samawati na sama ma'a tafi tare da wautar da yake wautar wanda yake wata bani da karyata aradi wato ra'ayoyin ra'ayoyi al-muhdath al-muttahadathat wa tare da ita allati la tastati'u wanda ba za ta iya ba an tanzura ta ajiye wa mutane idan muka kaddai ba su insani ba za ta iya duban wa mutum abubuwan da ɗan tana take nema ba a ruhiyya ta taranta wal mafiyati wato galibi su tura abin da suke kama su makiyan addini da abin da suke kama hukunce hukuncen abin da zai gyara jiki su ya alamu na zahira min al su rayuwar duniya suka sani abin da jiki zai gyaru abin da jiki zai kyau abin da jiki zai abu kar jiki ya lalace kar ai cuta kar ai kaza kaza sai ga wannan gaskiya ne ai go to amma yanzu shi an adam jiki ne nama da tsoka da kashi da ɓargo da wai kadai ne dan adam me dan adam abu biyu ne dan adam rai da wannan jiki yanzu sun muradi kawai mu gyara wannan jikin ran ba wanda shi ne ma mutum yanzu mutum ya mutu aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ne ya rasu Allah ya ji kansa ai ya tafi tafiya yayi sare kansa aka aka tafi da shi ko ko dauke da aka aka tafi da shi ba kina akwance ba sai ya tafi ranko ah to tun da dai mutumin ne dama kuke da mutumin kuke harkoki gogo da da ran ba da mutumin ba to ku ci gaba da harka da shi mana ba zai wa ba shi ashe ruhi shi ne mutum wanda in ya tafi din nan ko ubanka ne sai ka wanke shi ka nada shi gare ka haka kasa ka sa shi a ciki yanzu da akwai da kai haka ko ubanka ba ko malamin ka ko sarkin ka ko duk darajarsa sai ka ce Allah sai ka ya tafi wai shi din ya tafi an ban ma buhu sai shi kenan sai mu ta gyara buhu shi kafa ciki tarihi sai ta gyara buhu shinkafa shi ta rike in ya ta zide a ta shafa shafan jiki a ta kaza a ta kaza a ta gyara jiki kuma ta zauna da daura ba kuma ba abuja to abin da makiyan musulunci nan zai kawa ba jama'a abin da zai gyara jiki ne kar wani ya ce ai kari suna haɗawa a abubuwan su da amfani ko gaskiya ne da amfani amma jiki yake gyara lalle a yi rigakafi ka aishan inna ka ayi gurguntar da haka ba kun da kan zauna da imani wanda gurguntaka ta a mai da abubuwan da lafiya kalau ba imani ko ba da ba a ji a faɗa a wuta ko a ce ai za a mai da kai dan binni kaza kaza da bar ka dan kawai baka je aljanna da kuma dan binni ma ana wata da zuwa kai shikenan inna ta na da sai sai mutu ka ji magana da ake faɗa ka aza tuwo wani abu da na daban to almuda zai wata har kagota allati la tastati wa da ba ta iya an kan zuwa ta kalla ila mutaqallibatin zuwa abin neman al-insan dan adam ar-ruhiyyati na ranta wal madiyyati da kuma nan madan na jikinsa illa bi nazari shajarin sai da kallo na harara wa ainin haula da ido mai harara garke ya qulu radiyallahu anhu akan wato racci ga irin waɗannan mutana sai radiyallahu anhu yake fada yake fada fi idamatihi a cikin ɗaya daga cikin yabansa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa kama sabbi azyalin nabi kai riko da ke zan manzo Allah abokina bai jina riko da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zo da shi riko da shi ko da tura sun ce wa dan wauta ce ko kuwa ko ma ba ne raban musu da ci gaban su rike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin abin da manzon Allah ya zo da shi nan ci gaba yake sallallahu alaihi wasallam misaliyan ka bi mazahiba wa hanyoyin manzon Allah wal mu da za ka kira ka falala ka kaji fatubulika in ka bi hanyar nan ta manzon Allah ka bi qur'anin nan ka bi sunnon nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanan malaman al'ummar manzon Allah dinna sai ta wadatar da kai an distori kozin sai ta wadatar da kai constitution din nan na kozin za mu fassara su wa kalidin da kalidin wata gulika sai ta wadatar da kai an jonin ga John William John ya rumu muhala da yake zai tabbatar da abin da yake ƙarya amma na biliyonin in ka bi maza da waye wannan biliyonin waye wannan akwai biliyonin ko dalilin waye wannan dalilin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kasu in kai ma markus kun shehu ba da kwarewa malam radiyallahu ta'ala anhu da kwarewa malam eh sai ka manta da wani kasuwa bi mu an idan ƙarya suke ba a yi musu wa'ayi ba ƙarya suke su dai sun san rayuwar duniya ya alamu na zahiran min alhayati duniya aka ce to Allah ya ce su nan ka wato mabiya addinin nan sun san zahirin rayuwar duniya yau in bature ya kasa wani abu sai muke wannan aya ta ƙarya ke wani bature ya abu ne za a yi mamaki ba a yau bature ya kasa shi ne abin mamaki amma duk wani kere-kere duk wani takalo na shi to Allah ya faɗa da mai Allah mun da in ji rayuwar duniya ce sun sani amma wani lahira tun gari amma lahira kan a yi kira da wannan kanan nan mutum ka kira ne su to ko wani lahira yau kaka ce sun kasa yin wani abu a duniyar nan yau ta ji ayar Qur'ani ko sai za ka ga wani yin wani abu ba to wai abin da ake meja a cikin kashi suna kaza wanda ya jirgin sama yanzu wanda musulmin ne taɓa jirgin sama wanda kaza yi mana ka za su yi wanda dama ake za su amma kai ba a yi ma ba annabi muhammadu sallallahu alaihi zai je isra'i sai je je baitul maqdis sai je hau saman sama sai je je summa da na ba ta dalla ba kana kawo ba sai na adna ba haka kai ba amma kai dai an nade ma kai yi arwala shiga masallaci ka ce Allah ko da kaga Allah bai ka je sun madana a kusa da ba shiga wannan lati ka ce Allahu akbar sai ka dinga hira da Allah iyyaka na abu kai kai Allah muke mota da kai wa iyyaka na sayin to kai ba ga amma wani konkon ma wanda na Allah ba su ba karshen da waje su je duniya wata ba to ka gani to sai kushe to wa kama na kulle wani bi mu hakilin ƙarya suke ba a yi musu wahayi ba Allah an ka kabala rabu da ba rabu da hauka wallahi sun kai sun an faɗi wa'yansu abubuwa sun san siyasa sun san abin da gari zai gyaru wannan addini bai musu musu ba sun san siyasa sun san abubuwa yanzu ko da ƙasar mu ko da constitution da su tura mulkin mallaka suka kafa in aka koma sai a zauna lafiya saboda sun san yadda gari zai gyaru ata wancan ba abin Allah ba ba abin masana duniya ba sai aka balbalci a tsakani ba abin Allah ba da abu kuma na masana duniya ga tura da sai aka babarci a tsakani ka sai abin da ya faru to kitabun ka bi littafi na Allah shine Qur'ani littafi kitabun min Allah jalil littafi da yazo daga Allah ne girman jalalu darajar ka hadimun dawwabun ne wato wanda ba shi da farko wa bakin wanzace wanda ba zai taba karewa ba sai ka zo zuwa lafiya tsoron wato a ce an gusar da shi Allahu fadal mamun saurayi amintacce shine ya karanta isharar a sarari waya kazatan a sarari dai da ba da hala bayan littafin nan na manzon Allah da shari'ar nan ta manzon Allah ta zaɓi sannan nasa ilimin addinin na ba da ba da hala ba wannan karrabu da kulla kilin wakala kace na ci zuwa ta kace na ci to su wato yake cewa to yake kafa tukuni ka an story for this shi Victor Cozin ina yan tare Victor Kozana Victor Kozana wuli da an haife shi ama alfin wa sab'a li'atin wa sinain wa tisina an haife shi an haife shi ama wuli da an haife shi ama alfin shekara ta dubu daya wa sab'u li'atin 17 1792 aka haife shi shi Victor ɗin miladiya da na masiya wata wafa ya rasu alifin wa samanin da alifin ya rasu kuma 1857 ya rasu miladiya samanin ya rasu wata wafa ya rasu alifin wa samanin da alifin wa sab'in wa sittina miladiya bai da subin wato mutumin ne da ya san ilimin philosopher dan philosopher ne dan philosopher ne wa siyasiyin dan siyasa da kuma faransiyin mutumin faransa ne zakimul madrasa kuma shugaban makaranta da ta al-intiqadiyyatu rubiyyah sunan makaranta kenan ishtahara yayi shuhura da kitabi da littafin sa al-haqq gaskiya wal jamalu da kyau wal khairu da alkhairi sai yayi shuhura da wannan littafi to wannan shine Victor Kozana faransawa suna kirma mai suna kaukace shi kwarai da gaske suna ganin abubuwan da yake faɗa wahayi ne to sai ka fata gani ka an discovery kozin ko وكالب سي الكالبي روحي كالبي روحي ولد shi kuma wannan mutum an haife shi ama alfin wa samanin ya atun arba'in wa sittina an haife shi 1854 haka haife shi miladiya ta miladana ta wato wafa ya rasu alfin wa tis abi'atin wa talata ashara ya rasu kuma 1913 ya rasu miladiya Hakimu malami ne na malami ne kwarai da gaske ya san kirama ya san yare sosai wasu yasin dan siyasa ne kwarai da gaske falastinin mutumin falastin ne makadasiyun amma mutumin kudu yana da littafi al-muqaddimatu sunan littafin kenan al-muqaddimatu abu gabatarwa fil mas'alati shar'iyyati a cikin wato maganganun kasashen gabas walau aida yana da littafi kuma ilmul adadi ilimin adadi indal ifrinta yare wato adadi a wajen turawa wal arabi da larabawa yana da wannan littafi shi yana da wayewa kwarai daga siya ba faɗa abubuwa da arawa sukan gani ai wahayi ake masa to kaman ba a dama an yi irin wannan jabilu bin ma'amarin a cikin mutanen maka mutum ne hazaka yadda aka yi haddace idan mutane mutane goma suka zauna suka suna magana a gaban da duk ya haddace sai ce ka ce kaza ka ce ka sai suka ce ai zuciya biyu ce da shi shi ma ya dinga cewa zuciya biyu ce da shi kamar yadda su ma wa'annan sani da hazaka su ma sai aka ce ai su ma annaba ne sai dalilin bin ma'amar ya ce ai zuciya biyu ce da shi idan aka je yakin badar Allah ya karya kafiran maka sai gashi yana gudu takalmi daya hannunsa takalmi daya kafansa ya aka ba sai ya hatta Abu Sufyan Abu Sufyan ya ce Jamil ibn Ma'amar ya aka yi ce ai an rushe ai an karya ai Muhammad ya ci nasara ce yaya takalman ka ne ne duk suna kafa ta ce duba dai a ce daya hannu na yi ce dama Muhammad ya ga mana kariya kake kowa zuciya ɗaya ta da shi ba kariya sai a ce dai gaskiya ce sai gaskiya to kuma wannan abin da ya faru kenan sai John William William John wani da an haife shi ama alifin wa sab'ami alifin wa fit wa fit wa arba'ina shi ma an haife shi 1746 miladiya wata wasa ya rasu alifin wa sab'ami alifin wa arba'in wa tisina ya rasu wata wasa ya rasu 1894 shi kuma ya rasu miladiya mustashriqun bature ne amma ya zo ya koyi ilimin islama ya zo ya iya larabci ga sunan mustashrikai suna nan a jami'a azhar mutum bature ne ba wasu ne zai zo ya koyi larabci wani ma ya haddace qur'ani muna da tafsirin da bature ne ma ya ba ko musulmi ba sai da ya zo jami'a azhar ya koyi larabci ya haddace alfiyaji ibn malik sannan ya koyi qur'ani ya iya tafsiri sannan ya nasa gangariyar tafsiri ai yana cin yaren imamu tabari ma ya ce tabari da ya ce kaza bai zo zamanin nan ba ne na ya tafi abin da Allah ya nufi har sai sarfe da ya ba shi kyauta rafi a da ba shi kyauta don a musulmi ne kawai to amma ana tsoron kayan su in ba malami ba kai ya duba daga gane sun binne wani da cisa za su fito da shari'a a sarari ba sun binne wani kuma an ce dalilin ma da laraba suka lalata larabci saboda sun zuwa da sun zo sun koyi larabci to sai suka shigo da galgaliya kuma kai ka iya kusa haɗa amma sai ka zaune sai a ce ka kai baka sun da ake cewa ba ita ce wannan galgaliya da ake kaga ba larabci ba ne wai daga sun suka bada shi saboda su mustashrikai din ga ake mutum mustashirki ma'ana bature ne yazo iya larabci kuma har yake talibi to shi wannan William John din nan ya zo ya karantu karatu musulunci har ma talibi yake akwai littafai da yawa na addini da yake Ingiliziyan mu babato tashiriki ne bature ne wani da fi London a London aka haife shi ke tabbata dirasa da Indiyanci ya kula da karatukan indiyanci ya koyi indiyanci da adabinsu yana yin talibai cikin indiyanci wala wani tattu mu'allafa ya rubuta da kai adin shari'a islami ma a cikin musulunci ya yi littafai da yawa to irin su ne za a ga su zo da labari mai kyau mai komai sai an dabi an da sai su dan binne wani abu in mutum ba shi da malami sai ya karo da shi shi kenan sai ko mai tashi da shi amma dai ga shi cikin abu har wani suna cewa ina ma su masu talibin na musulunci sun haɗa iman nan nasu da irin talibin turawa suka ce ina su kuma mustashirkan turawa da suke talibi a cikin musulunci ina su kuma sun haɗa wannan talibin nasu da imani da sai abin ya kyau sai da su ma da gangariyar magana ka zan ba da iya rasa da tacewa da kankacewa rerewa da da waye to haka ya dinga yana da littafai ma akan adabin jahili akan adabi wato karatu irin na zamanin kafin musulunci to eh napoleon napoleon napoleon din bi ne akwai na biyu akwai na farko to wannan na farko ake fada wuri da an haife shi ama alfi shekara ta dubu daya wa sako bi atin da ɗari bakwai wa sittin wa sittina an haife shi seventeen seventeen sixty nine aka haife shi miladiya shi napoleon aka haife shi wata wafa ya rasu alfin dubu daya وثمانمائة وإحدى وعشرين يرسو كما 1821 يرسو ميلادية ولد أنا إزيشي في أجاكسو أجاكسو فرنسا من قصرة برنا برنا بريتين براتور الفرسين فرنسا نوان اللوكسي اشتهر شينا بوليون دنا يا شهرة fi hamlati italiya cikin yakin da suka kai italiya a wannan lokacin na farko shekara ta dubu daya da dari bakwai da sittin da hudu miladiya da kuma yaki na biyu da suka yi shekara ta dubu daya da aibin wasan yakin da dari bakwai sittin wata sina miladiya to kada hamlakan shi na bolin din shi ya jawo bataliyoyi kuma ya kawo hari zuwa Misra ya zo ya kawo hari zuwa Misra hada anaka ala Misra ama alfi shekara dubu daya wa sab'a da atin da dari bakwai wa samanin wa da tasirin da takwas ila cikin har zuwa da da tasirin da tara miladiya ban da tara yayi nasara fi ma'arakatul ahrari yakin da aka buga a wajen wannan Fram Fram din Misra din nan wannan da alake da ta Misra din nan to anan aka buga yakin shi na kuliyoni ya nasara ya kwace misira asan misira an kwakwace ta da yawa a fata ta dawo a fata to akwai wannan hamlar shi na kuliyon din nan kenan jalaba min al-fatikan shi na kuliyon din nan ya dauko daga fatikan can inda fafaro da yake ila misira awwal madaba shi ya kawo farkon madaba wajen buga littattafai arabiyyatu ta larabci bola mai suna bola abu a yi fitar fitar sunan da abu ko na sunan ta bisa da shi na kodiyon shi ya fara kawo ta kankana ya zama shi ne kwamishina ko ko shi ne ambasado amma a wani lokacin gwauna shugaban kasan gaba ɗaya na can ƙasar turai ya zama gwauna a wannan da farko ama alifin wa sabon ya akin wa tiskin wa tiskina miladiya sun ma kankana su ne ƙara zama gwauna madal hayati har rayuwarsa ama alifin wa samanin ya akin miladiya rabar alkanisar katolikiya shi ya haɗa cocin katolikiya alfaransiya ta baran a daulati da daula daular konkurada ta ita ma soke ta dama amma alifin shekara dubu daya wa samanin asin da ɗari takwas wa wahidin da ɗaya miladiya na shara kanunan madani shi ya yaɗa constitution na ƙasa amma alifin wa samanin asin wa arba'atin da hudu shekara 18 ya wannan su iya imbaradura an ambace shi shugaba da bakiya hama alfin wa sabani da ake ma'arba'atin a dai cin kodin nan miladiya ita ya yi shuhura binti tsara ta duk na buga yaki shi nasara ya yi suna ba da na kulonin na koliyon na cikin abubuwan turawa da suna bina binan sa to uzila an tuɗe shi daga mulki ba al'adar duniya kenan ba mana an tuɗe shi daga mulki alfin wa sabani da ake ma'arba'ashara 1814 aka cire shi in zawa ta ya koma fi da zira ibil ba da zira ibil ya zauna wa ada ila ba ya dawo faransa fari ya dawo faransa ba a da shuhurin karyatun bayan watanni kaɗan ka halin babbi ka ya zo kuma ci gaba da mulkinsa a faransa to ta halin babbi ka mu europa to ko da turai ba kuma ce in ba mu haɗa kai ba ba za mu murkushe shi ba sai turai gaba ɗaya ta haɗe kai malam aka gwamza yaki da shi fauzima aka karya shi fi ma'arakatu wa tridor a wannan waje ake wannan yaki ta kai shi amma kan saka ashara wato 1850 ake ake wannan yaki to kuma sannan kuma aka kama shi ba da hukumin ya ake yau bayan kwana ɗari ana hukunci a kotu kwana ɗari ana ana zama shari'ansa nufiya aka ce to ba kashi za a yi amma a kore shi daga faransa sai aka kore shi ila jaziratul kisisati ya zuwa da gurin wato wata girsa helana gurin helana haifa wa fato a nan ya je ya rasu kuma al'adar duniya kenan a faɗi tarihi ka haihu aka laga kuma a ce ya mutu ba shi kenan kurin kusa an gama labarin ba kenan sai markus kalma kalma wuli da ama alfin wa samani ne alfin wa samani ashara shi ma an haife shi 1818 haka haife shi miladiya sai da su shi ma ɗan falasufa ne ijtima'in kuma ya san ilimin zaman yau da kullum zaman yau da kullum almaniyo mutumin jamusi harrarar bayani shi shi ya tabbatar da bayani shi ya tace shi shi ta'awuni ma a ingile tare da ingile wa'asasa gawadiyatul ula shi ya kaba wato haɗin kai da duniya na farko lahora asman yana da kan dukiya yawwa wa huwa doktor malikiyyati shi doktor wato hukum wato constitution ne na malikiyya wanda za mu shiyoyi da wato tsari na tarayya na musharikun gaira ko abun kowa na kowa ne abun kowa istirakiya abun kowa na kowa ne kaza kaza to wani abun akwai alheri a cikin wani abu akwai shari'a a ciki to sai lenin lord lenin ne shi shugaban jin jihadi na rasha sai lenin vladimir lenin wuli da awa an haife shi alifin wa kamalin atun wa safina shi kuma an haife shi 1870 sai shi ya shigo wannan karni na 20 ma ya shigo cikin karnin 90 wata wafa ya rasu ama alifin wa tisbi'atin wa arba'in wa 20 ya rasu 1924 shi lenin shi ya fi su nan kusa kusa da mu da imu sauratul rasul shi ne shugaban juyin jihadi na rasha wa mu asuka yesu shi shi ya kafa wato wato siyasa na ta shuriya European Soviet a Rasha ta tarayya Soviet kafin ta wato a ada tanziman hizbul Bolshevik shi ya kara mai da wato kaba wato wato siyasar Bolshevik din nan bi musa'adati Stalin tare da taimaka Stalin hama alifin wa tisin atun wa saba ashara shekara ta 19 1917 min kibari munassirin marisiya yana daga cikin manyan masu tunanin marisiya min kuturi yana daga cikin da yana da zarfai yana daga cikin littattafin samar amal to me guri me muka zata ko me guri ai daga cikin kasar ɗan sababi ne mal amal kamar ka ce to an yi kaza aka to ka ce to yanzu what is the solution me jara a warware to ai ka san ɗan sababi ne yana da kuma littafinsa al-istimaru wato mulkin mallaka kimmatu marahil asmaliya ita ce wato ilimin nan da ya kafa capitalism wato jari hujja ake cewa ko mulkin mallaka shi ya kawo kuma a haka ne ko to kuna littafi ad-dawlatu wa sauratu ƙasa da juyin jihad ko kuna ya muki to yana da gaske to wayannan haka tura wayannan tura suna aka ce su kwarai da gaske To, kuma galibin kasashen da kamar gida za mu zo a gobe insha Allah galibin an da shehu na shiga jama'a ta kawo galibi suna aiki da wani shehu musu kariya suke ba wa aiki aka yi musu ba. Eh, na boko cikin wanda ba ka yadda da addini ba kuke ganin wa'annan da dai kawai suka san rayuwa sai kariya suke su ma dai sun yi nasu kokari da Allah ya saka musu a rayuwarsu ta duniya. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da malaman addinin annabi Muhammad su suka sannan duniya da na lahira ya ba abu ne in ba ka san na duniya ba a shi ya muka shekara ari san na lahira san ne za a je dindindin in ba ka san na duniya ba shi ko an cewa ba gida da tsoro ba gida da karkari dai a ita cewa ba gida da shekara ari an tafi can a gaba gida da dindindin ko a gaba gida da dindindin to to wannan haba wai kuma kaka koyi duniya ba a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min al-qawiyyu khayrun min al-mu'min al-da'if mumini ne karfi wanda ya haɗa duniya ya haɗa lahira ya wanda zai ce wa ta ce bari dai tun da lahira ta ba mu sai lahira ka kamfe wanda duniya ce wanda ya samu lamarin Allah ya samu duniyan kuma kenan ya haɗa biyu da man Allah ya ce ya wanda sai kawai ya samu wa fi kullum da awa kowane yana da alheri amma wanda ya samu duniya tik fitikal kawai ba ruwansa da lahira ai shine ya faɗi in an tafi lahira aka wanda za a yi wa dariya shi zai ma dariya a nan ya waka bare ba sahabban mazala suke wa dariya a nan ba wai za a yi ta gama suna sai a dinga buga juna ka gan su Muhammad ya ce ga sarakunan lahira kaji ai Muhammad ya ce wai nan ne sarakuna ga suna aka sarakuna su ku ta a cikin riga fata Allah ya ce ku yi hakuri za ku yi musu dariya a lahira kuna kan gadajen aljanna kadan a ra'ayi kuna kan gadajen kuma ku ta musu dariya ana ta azabtar da su to kuma ikon Allah sun zama sarakunan ma a duniya wani sahabi yake cewa na gan mu shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi saboda yunwa da talauci sai da bakin mu ya faso wallahi mu shiga a gaban annabi yake saboda yunwa da talauci sai da bakin mu ya faso ka san kaba ta take so ko sai da yadda bakin mu ya faso yace amma wallahi duk sai da naga mun zama sarakuna a duniya in ba mu dawo da mu zama sarakuna kaga annabi yayi gaskiya sun zama sarakuna idan annabi ya faɗi wannan ana har da yakin kandaku annabi ga shi nan kafirai sun zo za a cishe shi amma shi su wajen rinjina dubu goma sha biyu shi kuwa su sojan dubu uku ne kai a madina annabi yace ya za a yi salman al-farisi ya ce mu irin wannan ya ba da zafi so mu kewaye gari da rami sai dai a ta harba harba annabi ya ce ai haka aka yi ta kewaye gari da rami to ana ta haka don dutse ya fito aka aka yi yake masuwa haka za a ga annabi sai annabi ya ce a karuwa a karuwa yake zan yi alwala a tara sai aka tara ya alwala aka san ruwan alai ce a zai a zuba a zuba sannan ya ɗauki diga ya je buga diga sai diga dutse ya ragargaje sai a aske ya fito sai kuma bugawa dutse kuma zama kaɗan kaɗan irin na gini dinnan yana kuma buga ta uku dutse ya zama rairayi cikin amma duk buga sai haske ya fito sai shi salman al-fahad ya ce ya rasu dalla wani haske fankan ga yana fitowa malala ce kuma kun gani suka ce wallahi mun gani ita ai bugawa ta ɗaya da na yi Allah ya ga nuna mun kasashen Yaman sana'an Yaman duk na ga kasangun nan nasu Allah ya ce ya bani wajen duk zan mallaki wajen ce da na buga na biyu sai Allah ya buga nuna wa kasashen Rum Italian Allah ya ce tun zan kama nan da na buga na uku sai Allah ya nuna mun Rum ya nuna mun kaisar Rum da kaisar Rum da Farisa Allah ya nuna mun Farisa wallahi yadda na kaka dangun su kaman fikar kare haka na ga sai da na ga wajen Allah ya nuna mun Allah Allah ya yi mai hijabai ma da ya gani amma Allah ya ce duk zan mallake sai munafikai suka duka cewa yanzu ma kwa mamaki mutumin nan tsoro ne sai sa yake rami yake kewa ya garin ta amma wai na cewa ku zama sadakuna yanzu wannan wani irin mahaifin ta mai da sahabban nan shi ganin sai Allah ya zaka da kulli lahum malikal mulk to wallahi sahabbai su sai da suka zama sadakuna Allah ya gaskiya to abura wayannan duka ya fito wa amma radduhu amma mayar da magana na shehu ne raddi ala abadi da abu ta farnace farnace watun rahat da karerayin karerayin almunkiri da masu mugun abubuwa na addini wata kazibuhu da karyata wasa yi a kazihin da karere karerensa wa zurihim da wato karere karerensu dai fama kana ya arikul hawa da ce ba san sauki ba walal mulaya na su san ai lakwalakwa ba wanda to addini ya dandana khususan balle idza ta'allaka al-amru illa man yara ta bin nayi za a taba ne min kada su ta rasulullah daga karshen manzo Allah balle magana za ta taba girman manzo Allah ai shehu yadda za a taba girman manzo Allah wannan mutane ka shiga uku yanzu yanzu kaga ne ka bari a to yanzu sura yanzu ba su ma suke taba girman manzo Allah ba sun sa shi a cikin alewa waɗansu daga cikin musulma sun sa alewa ba sani ba sai ga ta faɗi girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan musulmi yana ganin ai bai kai ba da bai kai ba to Allah yana da girma kwarai da gaske sallallahu alaihi wasallam yana da girma kwarai da gaske to daga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa to bi taba girman manzon Allah wa muhawalati da yin kokarin tajridihi a cikin a tuke wa manzon Allah min mawahibi daga baiwarsa al-ilahiya da Allah ya bashi to yi na jau kasuwa cikin da karfin shekara wa fi hada sadada a wannan sadadi ku hanya a duk lokacin shi ta kai salata li bi amsalin sabin sarkai sai girma al-musamma sunan littafin nujumul huda taurarin shirya bi kawul nabi na kasancewar manzon Allah annabinmu afdala shi ne mafi man da ilallahi wanda ya kira zuwa ga Allah wa hadaya shirya dukan gida za ka samu a cikin wannan littafi fi a cikin su alhujaja hujjoji a jami gata masu rinjaye masu rugurguzawa wani mawaki ba za ka samu matsayi a samidata a samidata da kariya wani kuma za ka samu iko alfa'ikata wato da ta tsere Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasulullah za mu ci gaba da insha Allah lokaci yayi a tiya da salatu ta Thank you. الحمد لله